to ai ban fara
بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الكلك أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت رب يسر ولا تؤثر نعم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله أكبر Allah subhanahu wa ta'ala da kafirai suka siffata annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa shi ba mai hankali ba ne majanun ya ayyuhan lazi nuzila alaihi zikir innaka la majanun kamar yadda ya zo a ƙarshen wannan sura wa in yaka lazi na kafaru la ya zali ƙunaka bi absarihim lamma sami'u zikira wa yaquluna innahu la majanun wama huwa illa zikirun lil'alami to saboda haka sai Allah ta'ala ya ce fasa tubisiru wa yubisiru za ka sani su ma za su sani game da abin da suke faɗa nan ya yi kuma majanu wane ne a ciki mahaukaci da kai da su ba iya kuma mafatu wane ne da kamar irin yadda wa inna au iyyakum la'ala hudan aw fi mu ko ku akwai wanda yake akan shiriya akwai wanda yake akan mata sai alamu na gadan malil kazzabul ashir wata aya mai kama da wannan suratul qamar sai alamu na gadan hakika ranar gobe kiyama za su sani manil kazzabul ashir wane ne makarci mai yawan karya kuma ashir mai girman kai to haka nan ma a nan wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala shi usulubin wa'azinsa ba yana yin wa'azi ne da dole sai ya tilastawa mutane dole sai kun bi kaza dole sai kun ki kaza dole ba za ku kaza ba a'a da hujjoji a hankali da hikima Allah ta'ala ya san shi ne akan shirya amma cewa inna au iyyakum la ala hudan aw ida ya rasu ka ga mutu ya komu ko su akwai dai wanda yake akan shirya akwai wanda yake akan bata bai ce wani ne a bata wani ne haka nan ma a nan za ku gani in abin ya bayyana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne yake akan bata shi ne yake a haukan ko ku ne ma haukata tare da kuwa inna rabbaka huwa alam biman dalla an sabili hakika ubangijinka ya rasulullah huwa alam shine wanda ya kasance masani wannan alam a fadal cewa a fa'al tafardil alam mafi in ka ji ana cewa akwai wanda ya fi wani to akwai wanda ya sani kenan wani kuma bai sani ba to shi Allah subhanahu wata'ala ba shi da wani abokin tarayya wanda ake shi ya san wani abu shi ma Allah ya san wani abu saboda haka Allah ya fi sani a in dai ana magana shirya ne in dai ana magana bata ne to babu wannan Allah shi kaɗai shi ya sani shi ya san wanda ya bata shi ya san wanda ya shirya babu wani wanda ya dan san wanda ya shirye ko ya dan san wanda ya bata bare a ce Allah ya fi shi sanin wanda ya bata ya fi sanin wanda ya shirya so daga wannan duka shiryawa ce ga masu yin wa'azi masu kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su daina yanke kai tsaye su ce wane ne batacce yanke kai tsaye wane ne shiryayye in sun yi haka sun wuce Allah subhanahu wata'ala da sani kenan shi ne ya fi kowa sani shi ne ya sani ba wanda ya sani amma duk da haka yakan bar abin a buɗe ofat kawai ko mu ko ku akwai wanda yake akan bata akwai wanda yake akan shirya tare da kuma shi ne ya san wanda yake akan bata din shi ne ya san wanda yake akan a shirya wa huwa alam bil muhtadi shine ya san kuma da ya kasance akan a shirya ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billazi hiya ahsan in za ka yi kira ka yi kira da hikima in kuma waɗanda suke da ɗan wata masaniya ce game da sha'anin addini na sama ko sha'anin imani sha'anin bata suna da ɗan wata masaniya ɗin kamar yahudu kamar nasara waɗanda suke da littafi to su kuma ka yi jayayya da su billati hiya ahsan da kalmomi waɗanda su suka fi kyau sauran mutane idan ba su ba sai ka yi magana da su da kalmomi masu kyau wa ƙololin nasu husuna ku gaya wa mutane kyakkyawa kalmomi kyawawa in kuna yin wa'azi da ƙolu billaci shi a asan fi kira su faɗi magana da abin da ya fi kyau a wani gurin ma Allah ta'ala ya ce abin da ya fi kyau ɗin ga kowa ga kowa ɗin ma in za ka yi magana ka zaɓi kyakkyawar magana ka gaya musu to da ka ba daidai ba ne mai wa'azi ya riƙa gaya wa mutane maganganun da ba sa so ko maganin da suka ko ya rika amfani da kalmomin da suka fi ki da suka fi guda saboda mai tarko baya daga kara kana so ne fa ka jawo su to kuma saboda mai zaka rika fara kalmomin da zaka kore su annabi ma sallallahu alaihi wasallam law kunta fazzan galizal qalbi lam fazzu min hawlik da ka kasance fazzan wato irin masu fishin nan marasa sakin fuska galizal kalbi masu kaurin zuciya cewa in za su faɗi magana faɗe ta a ƙeƙashe ba tare da tausasawa ba ba tare da risinawa ba ba tare da karrama mutane ba tare da bin hanyoyi da aka saba ake magana da mutane ba kawai haka za ka rika musu wani kama karya da galaki da zagi da aibata su da tozarta su ya rasu da haka kake yi lamfar domin haulik ba ka samu kowa ba duk sai a fashe a barka wannan shiryarwa ce haka Allah subhanahu wataala yake wa'azinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wa'azinsa haka nan sahabbai suke yin wa'azinsu haka nan salihai suke yin wa'azinsu haka nan mutanen kirki suke yin wa'azinsu wani ya zagi sayyidina ali da munanan kalmomi sai ya ce da madalla madalla ya ka baka ji abin da ya faɗa ba ne yace a ai kowa abin da yake a hannun ai sandan da yake hannunka ai da shi za ka yi jifa kowa in ciyarwa zai zai ciyar ne da abin da Allah ya ba shi shi waɗannan kalmomin munanan su ya mallaka mu kuma kalmomin kyawa su muka mallaka saboda haka idan za mu bayar ba ba mu da irin nasa dole sai irin namu da su su za mu ba shi shi in zai ba mu irin nasa zai ba mu kamar yadda ko kowane tsuntsu kukan gidansa yake na'am
فلا تطعي مكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عتيم أتيم بعد ذلك بنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال عساطير الأولين سنسمه على الخرطوم الله أكبر fala tuti ilin mukazzibi ya rasulallah karka saurari mukazzibin makaryata karka yi biyayya gare su ga abin da suka nema wanda ya kasance na ƙarya ne ba na gaskiya ba ne waddu lau tudhinu fa yudhinu sun yi fatan cewa da zaka sauko da zaka tausasa su ma da za su da sai su tausasa da za ka ɗan sauko a daidaita su ma sai su ɗan sauko sai a daidaita compromise da haka hakanin suke so ka bautawa allansu in wa'insu kwanaki su ma su bautawa naka allan wa'insu kwanaki to a riƙa yin haka kai ka bautawa allansu su su bauta naka sun nemi haka ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da wannan aiki karka yi sam karka bi su wannan su ne kafiran maka gabaki ɗayansu su ne suke da wannan ra'ayi saboda haka a game da addininka a game da aƙidarka karka yadda ka ce wai za ka rage wani abu wai don saboda wancan abokin gabanka ofisit ɗinka shi kuma wai ya ɗan ji ɗan daɗi wai ko shi ma zai ɗan rage wani abu sam kar kai haka saboda ka duk inda ka je aƙidar ka bayyana duk abin da zai same ka izame ka akan aƙidar ka ne shine shek Ahmad Tijani a su amunatin muridi su ce duk inda ka je kar ka kuskura ka je wai ka ɓoye kai ba ɗan Tijaniya ba ka bayyana Allah akalli dai ba ka yi wa mutane rufa-rufa ba ana salatul fati a nan masallaci a shekarar sanar ba don komai muke cewa a yasarza saboda wanda zai bi mu sallah ya bi mu ala basira wanda ba zai bi ba shi kenan wannan shi ne dalilin amma salatul fati ba ta cin wai wani tsari na cewa idan an sallah a karanta a wani shi'ari ne kawai wanda zai kasance za ka bayyana aƙidarka wanda ya ga dama shi kenan wanda bai ga da wani yana neman wannan ido a rufe yana jin tsoron zuwa can sai ije an yi shi ke to nan ashe gida ne wani kuma yana jin tsoron kar ko ya zo ya yi sallah a nan bai san ilimin sa sai ji an san shi to wani to ba irin nawa bane shi kenan ko kar ka yadda ka ce wai za ka yi wani sako-sako ko wani lagwalago ko wani rufa-rufa a game da aƙidarka saboda haka aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam samsan kar ka yi wani sassauci ka bayyana aqidarka a ko ina ne a cikin wayannan makareta sai Allah subhanahu wataala shi sai ya zaɓo ɗaya daga ciki ɗaya daga cikin makaretan ya faɗi irin siffofinsa guda goma duk ba na keke a cikin wayannan siffofin gaba kowace siffa ɗaya kawai guda ɗaya tana iya kaiwa mai wannan siffar zuwa wutar jahannama dama dai makareci wala ta yi kulla hallafin mahin kar ka yadda ka bi kulla hallafin wanda ya kasance hallashi duk wani hallashi mai yawan rantsuwa in zai magana mahinin wanda yake wulatanta mutane shi kansa kaskantacce ne ba kowan kowa ba ne kuma sannan yana kaskanta mutane yana tozarta mutane hammazin wanda yake aibata mutane a fili ishi fuskarsu saɓan hammazin ko wato bambancin lammaz shi wannan a ɓoye ne yake aibata mutane ba zai yi akan fuskan tsanda sai sai dai ko idan ko sun juya baya ko suna zaune ba sani ba ya nuna ko da baka ko da hannu haka ya aibata su amma hammazin shi wannan a fili zai tozarta mutane kowa ya kai ya keta ka masha'in binami mai yawan tafiya da annanimanci yana hada wannan da wannan yana hada musu yana hada su fada ya dau maganar wannan ya kaiwa wannan ya ɗauta wancan ya kaiwa wancan kawai don saboda ya haɗa su faɗa ya haɗa su gaba manna'in lil khair mai yawan hana alkhairi baya sadaka baya kyauta kuma sannan yana hanawa a shiga addinin musulunci yana da 'ya'ya guda goma yace da kowanne duk wanda ya kuskure yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma abin da yake yi masa ya daina dole suka haƙura mu'tadin mai zalunci asimi mai yawan zunubi utillin ba'a da zalim kuma duk bayan wannan ya kasance wato mai tsaurin zuciya mai kekashiyar zuciya wanda ya kasance babu imani a tare da shi babu nufin alkhairi ga mutane a zuci ma wani mai kakkaura tun da aka faro farkon siffata ya mutane duk ba su gane ba ba su gane ba amma Allah ta'ala ne cewa utillin ba'ar zalika gani su a wane kenan wane kenan ko wane kenan shine walidu bin magira abdullahi bin aswad da akwai an ce waɗansu amma dai maganar jumhurin ulama sun tafi akan cewa dai mujir shine walidu bin mugira shi ake nufi zani wanda ya kasance da iyi ne har zuwa shekara goma sha takwas ba san waye ubansa ba sai daga baya wani ice to shi ya mai da shi ɗansa amma da haka yake kawai cewa ƙabilar ma da ike ba ƙabilarsa ba ce dai kawai dai alfarma aka yi masa aka- aka jingina da da ƙabila da wannan ƙabilar an kana zamalin wa bani wai duk abin da yake wani wai dan ya kasance shi zamalin mai dukiya ne wa bani da yawan 'ya'ya shi yasa yake yin wannan iza tutla alaihi ayatuna idan aka karanta masa ayoyi na alqur'ani yaje qala asairul awwali tatsuniya ce ta mutanen da mutanen farko Allah ta lashe to kun ji da wayannan sune siffofin guda tara kenan yiwuwa wani har yanzu ba zai gane shi ba to amma ku banni da shi sanasimhu alal qur'u zan masa alama da kowa sai ya gane shi jama'a duk wanda ku gani cewa hancinsa baki kirin sai a tsage baki to shi ne to a yakin badar fa sai aka tsaga mara hanci aka aka zo aka aka inge aka yi ta kokarin yadda za a yi garin kokarin yadda za a gyara ha- hancin sai yayi ta ƙara yin baki hanci ne tuka ne haka ya mutu da bakin hanci sanin sun mu al-qur'an al-qur'an shine wannan hancin jiwa din wannan dogon nan to aka yi isti'ara kamar shi ma wannan hancin nasu kamar hancin jiwa ne yadda jiwa ba da za a yi ta ɓoye wannan shine kamar shi'ari shine kamar alamarta to shi ma ba da za a yi ya ɓoye wannan shine wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa da shi a sokin muddassir kalla inna kana li ayatina anida ya kasance anidan mai tauri mai tsaurin kai ne wato li ayatin a game da ayoyin idan an karanta masa abinda wayannan ayoyin suka bada su ne wa'ancan suke bada fa iza nuqida fil naqur fa yawm zarni wa man khalaqatu sai ku kyale ni da ni da wanda na halta ai ni ne dai na halce kan ko ai ba shi halici kansa ba kan ko to ku kyale ni da shi inji Allah subhanahu wataala maganin sa liman khalaqatu wahidan ni na halice shi ni ni kadai babu sa hannun wani a ciki zarni wa man kalakatu wa shida waj'altu lahu malan mamaduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatama wa anazid kalla innahu kana li ayatina anida sa urshiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سكر وما أدراك ما سكر لا تبكي ولا تذر لواهة للبشر عليه السلام دوانا Allah ta'ala ya sabar da duk wayannan ayoyi ne a kansa sufofinsa ne waɗannan duk so daga ba ƙaramin kafiri ba ne ya hana da dama wato ya zama su musulunta a ƙarshen ƙarshe ya gano annabi sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya yake don ku saboda an taru a ƙureshi ba mai fasaha ba mai iya in waka ce in hudu ba ce fasahar harshe ba kamar saboda haka suka nemi cewa ya yi wani abu wanda i kama da ƙur'ani ɗin ya kasa saboda haka ya je ya saurari annabi sallallahu alaihi wasallam suka tattauna sosai ya dawo cikin ƙureshawa ɗin suka dalili yaya a gaskiya ba mahaukaci ba a gaskiya abin da yake faɗa gaskiya ne to ka musulunta shi kuma akwai abin da yake hanguwa kamar zai abin kunya tun da da ya yi ta kushe ya ce kaza kuma yanzu a ce ya zo ya ji shi wannan ƙur'ani ba magana su ce ba magana Allah ce to tun da haka ne ai sai sai ka musulunta daga baya kuma wai sai ya zo ya ce ah, ah, cewa illa sihirin yusuf mai sihiri ne wato wani ko zaɓaɓɓe ko wanda aka gada irin na da yusa haka dai bai mutum da saboda imani Allah ta'ala shi ne ke shirwa innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha zaka shiryar asalin shiryarwa ya rusa ba zaka shiryar da wanda kake so ba walakin la yahdi man yasha wa huwa alim bil man wa huwa wa huwa alim bil bil muhtadi shine ya san suwaye shiryayyu a gane akwai shiriya akwai hanyar shiryarwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle sai ka shiryar zuwa tafarkin da idan aka bi shi za a shirya wannan kuma shiryar karara in dai shirya karara ce to Allah shi yake shiryarwa amma hanyar da za a bi a sauƙaƙawa mutane su shirya su gane shirya su shirya to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi wannan shine bambanci na'am
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين Mm.
ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون كذلك العذاب
فعذاب العاشرة أكبر لو كانوا يعلمون wani ayoyi ne da suke nuna muhimmancin wato tasabihi suke nuna muhimmancin ciyarwa fakirai mabukata kuma suke nuna sakamakon in an ƙi yin haka ɗin suke nuna kuma muhimmancin tuba muhimmancin komawa ga Allah da yin ladama idan ka yi ba daidai ba suna nuna cewa lallai akwai zunubin da idan mutum ya yi Allah ta'ala yakan hana shi arziki inna balaunahu hakika mun jarabce su su mutanen makka an jarabce su da fari an jarabce su da mace-mace da abubuwa iri-iri saboda addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun jarabce su a yaushe lokacin da ya kasance suka ki yadda da saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama balauna ashabul janna kamar yadda ma muka jarraba ashabul janna masu gona Mm, ashabul janna masu gona wata gona ce a kusa da Yaman Sana'a nan Yaman din da ake yin yaki duk ba ta fi farsaki biyu farfaki in ka ce shi ne ko mil shida alal misali in farfaki shi ne mil goma sha biyu ashirin da hudu tsakaninta dai da sana'a ba ni ta kusa take sana'ar yaman babban birnin yaman ko a yanzu to a nan gona take gona ce ta mutumin madina ne na ƙabilar faƙi mutum ne ya kasance gonar ƙatuwa ce duk wani abu da ake a gona akwai shi to gona ce wacce ka san dama arzikin mutanen madina divino ko yanzu kana shiga dabinan za ka yi ta gani a cikin kongaye a cikin waɗansu ah, gonaki haka da ka gansu gonaki na musamman to saboda haka yana da waɗannan dibinai da yawa a cikin wannan gona saboda haka duk shekara idan ranar da za a girbe ranar da za a yanke dibinan duk waɗanda suka san dibino suka san cewa ko a garin su ina in dai za a yi yankan dibino to za a zo za ga an taru eh, wanda zai yankan ya hau yana yankowa duk wani abu da zai zubo a ƙasar yan ƙasar su za su yi ta ɗaɗɗaukewa idan an yanko shi har yanzu ya ɗiba ya biya mutane ko a ina ne ko a gayan nan haka kan muka tayi magani ana yi idan ana yankan dibino kaga dai ba gari ne wanda ya shahara da yawan dibino ba amma kaman dutse dama wannan an shahara da da, da dibino in ka je limawa ga nan gonakin dibinai nan tafi shine ya kai ka har zuwa shiwarin din nan a inda akwai kasuwar dibino a halin yanzu zancen da ake yi to haka ake yi to shi ma haka wannan mutumin madina ne ya kasance yake da wannan gona to duk ranar da za a je a yankan wayannan dibinai to yakan kankance miskinai na karkarar gaba ɗaya can gonar ake tafiya dibinan da yawa saboda haka duk wanda a garin a yanko ya zubo ya bar wa fakirai sai dai su ɗiba duk wanda garin yankan ma ba a yanko ba aka bar shi ya bar musu kuma sannan idan an zo har yanzu kuma ya rarraba musu kowa sai ya wadata da dibino wanda zai ajiye ya rika ci wanda zai sayar shi ma ya wadata ya yi to ana nan yana yin haka yana yin haka ran nan sai ya mutu da ya mutu sai ƴaƴansa suka gada sai ƴaƴan suka ce to ai mu gaskiya ba za mu iya iya yin irin yadda baban mu yake ba ai mu muna da yawa mu ma da ƴaƴan mu saboda haka yaushe ne zai kasance a ce muna da iyali haka sannan a ce kuma in mun je yankan dibiyan na ce kuma haka za mu rika yi a cewa kawai a muskine su zo su ka mana gona mu yi ya zama cewa muna ɗiba muna yin abin nan da su muna raba daidai da su saboda haka ba zai yi ba Allah ta ce balaunahum mun jarraba su kama balauna ashabul janna kaman yadda muka jarraba masu gona idza qasamu da suka rantse lasarin mun naha musu bihin sai sun yanke wannan amfanin gonar tasu musu bihin da safe tun kafin ma ya kasance muskinin su tayi daga bacci wala yastasanun ko dai ba su ce insha Allah ba ko kuma a'a wala yastasanun ba za su bar komai ba ko kwaya daya ba za su bari wanda muskini zai fa'idanta ba zai amfana ba fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun sai wasu rundunoni na Allah subhanahu wata'ala ta'ifun mai zagawa min rabbika mai kewaya eh wanda zai je ana zuwa a yi abin nan ko kewaya gona to sai mai kewaya daga wajen Allah subhanahu wata'ala ya kewaye gonar wato sai ya kasance wasu runduna wala alam junu da rabbika illa ku shi ya san suwa ya tura eh daga cikin rundunarsa sai ya tura sa'imir wa hunay suna bacci in sun san wata ba san wata ba ba su suka halici kansu ba su suka halici gonar ba su suka halici miskinan ba fa asabahat kasarim sai gonar ta zama kasarim kai ka ce duhun dare ne asarim babu komai a cikinta baki kirin ta ƙone kawai sai bakin tuka kawai wata na da musu biyin gari yana wayewa suka juri kiran junansu kamar yanzu ne wannan yau wannan waye ya to mu haɗu a guri kaza suka kira junansu suka je aka haɗu me suke cewa a cikin kiran nasu anugudu ala harsukum in kuntum sarimi mazafa abin nan fa da muka shirya fa lallai lallai jijjifi za a yi sammako za mu yi in kuntun sarimi ne in dai har kun kasance din fa za a yanke wannan amfanin gona miskinai ba su sani ba fanqalaqu sai ya kasance suka tafi wa mu yatakafatun a ɓoye fa in magana za a yi sai a a raɗe tafiya ma a hankali kas miskinai su jiyo tafiya su wagadau ala hardin qadirin suka wayi gari wato ala hardi a yanke wannan amfanin gonar ƙadini suna cin za su iya to haka nan suka tafi wannan mara auha suna tafiya suna tafiya suna hango gonar daga inda suke suka gano a baki irin halu ina labarin su ci kai ai ba wannan ce hanyar ba mun ai mun bata ai batan kai muka hankali to ai wannan gonanar uh, wane ce makwacin anya kuwa suka ƙara tafiya je suna gagganewa abubuwan da suke akan hanya din sun san san shiga shine hanyar gona a ƙarshe suka tabbatar dai lallai gonar ce ita ce ta ƙone ga baki daya kuma suka tabbatar wannan mummunan nufin nasu shine ya jawo musu saboda haka idan ya kasance kana yin alheri kar ka daina duk abin da kake yi na alheri duk rintsi duk wahala kuku ta kai kar ka daina in ka daina akwai matsala shi Allah subhanahu wataala ya baka ne ka riƙa yi duk abin da aka baiwa mai dukiya riko aka bashi abin da ya ce sha shine kawai nasa abin da ka ci ka sha ka ce masa tsarna sai wanda ka bayar kake amfana a wa'insu irin baitoci na ni kuma da nake sai abin da ka bayar shine kawai mai dukiya ita dukiyar nan taka kar kai zaton kai kai kaɗai aka baka abin da ka ci ka sha kawai ne naka sauran amana ne ka sa a hannunka in ka ƙi baiwa masu su ka toyi to saboda haka abin da Allah ya baka ka bayar ajiya aka baka in ka hana to shi da kai da Allah wanda ya baka yace ka ba su duk abubuwan da suke a hannun masu mulki gaba ɗaya na talakawa ne ba nasu ba ne nasu kawai abin da za su sa a tufan da za su saka da za su ci su kwanta su sha shi kenan sauran din na talakawa ne in sun ibe baiwa talakawa rabon da Allah ta'ala ya sa a hannunsu shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana nan shi ne wanda ya baiwa masu wannan gona wannan gona ta hanyar gado da kuma suka ƙi su baiwa masu haƙi haƙƙinsu muskinai Allah ta'ala ya ƙone gonar gabaki ɗaya da wani abu wanda shi ne ya san shi ba wai abin da kake tsammani shi ne abin da Allah ta'ala zai yi azaba da shi ba duk abin da ya ga dama komai duk rundunarsa ce sai abin da ya ga dama shi zai baiwa wannan fawa ɗin ya yi abin kuma da yake so saboda haka yana nan bil mursad kai ma abin da ya yi wa wa'annan masu gonar haka zai maka wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa dan ku shine dai Allah ba wani bane miskine miskine ne a kowane lokaci ba waɗansu bane ballantana dama waɗancan miskinan su ma al'umar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama na yanzu su ma al'umar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama na Najeriya su ma al'ummar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam mutane ne kafin a yi maganar musulunci ma ai mutane ne humanity akwai wannan al'insaniya da suka gane kai bal na hannu maharumu Allah Ubangiji shine ya hana mu amfana da wannan amfanin namu saboda wani abu wanda ya kasance kala a ko sai mai hankali daga cikinsu masani mai tsoron Allah daga cikinsu ala ausaɗin ko laulatu ta biyu ala maƙullakun laulatu ai daman na gaya muku wannan abin da ya faru na gaya muku kar mu kuskure mu yi wannan Allah subhanahu wata'ala mu yi wa ya kama mu da laifi to gashi kwa abin da na faɗa ya tabbata na ce mu koma ga Allah subhanahu wata'ala idan ya kasance iyalai sun mana yawa idan ya kasance bukatu sun mana yawa ba a kan fakirai bayin Allah za mu huce ba kuma mu ƙi zartarwa da burin mahaifinmu ba kamata ya mu koma ga Allah ɗin wanda shi ne ya ba mu wannan gonar kuma shi ne ya halicci muskinan nan kuma shi ne ya umarce mu mu riƙa taimaka musu mu koma gare ta yin tasabihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar ba ma gona ta duniya ba idan muna yin wannan har gonar lahira saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in kana so itatuwan ka na dibino su yawa a aljanna ka yawaita subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa huwa ko ka yawaita ko la hawla wala quwwata didde hadisin guda shine albaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wannan shine albaqiyatu salihatu yafi duk wani abu wanda yake hannun kowa ya fi dukiyar duniyan nan gabaki ɗaya da abin da yake saman duniya da ƙasan duniyan nan albaƙiya ta salihat mu riƙa yin ta sabihi sai Allah sai ya hore mana ta wani ɓangaren amma mu ci gaba da abin da mahaifinmu yake kuka ki to gashi abin da ya samu ya faru qalu ya wailana inna kunna zalimin sai suka ce kaitan mu hakika mun kasance azzalimin ma'ana ga sun yi nadama dama shari'an tuba farko nadama sun yi nadama ba za su sake ba sun yarda da wannan wa'azi sun kasance azzalimin inna kunna zalimi wato sun yi furci da laifinsu kamar yadda annabi yunus ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajal malu yana faɗa sai Allah ya amsa masa su ma sun faɗi irin wannan kuma Allah guda ɗaya ne saboda haka sai ya amsa musu fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamun sai kuma suka fuskanci juna suna zargin juna wannan ya zargi wannan aikai ne a aikai ne ba na gaya maka ba wallahi aini ma aina ce kaza wato suka ta zargin juna suka tabbatar da lallai lallai suna zargin kansu qalu ya wailana suna cewa ya kaitan mu ya halaka su inna kunna tsagi mun kasance azzalimai saboda me saboda mun hana fakirai haƙƙin su tsagiyin wato mun kasance wanda muka karkace daga daga tafarkin Allah subhanahu wataala shine inna lama dagal ma saboda haka wannan furuci da suka yi ya nuna sun yi nadama asa rabbuna an yubaddilna khairan minha ya kusata ubangijinmu ya canza mana ma gonar da tafi wannan ya canza mana wannan amfanin da muka rasa ya canza mana da wanda ya ci shi asa an yubaddilna rabbuna an yubaddilna rabbuna inna la rabbina ragi mu mun kasance ragi gona masu kwadayi ne masu fatan fata ne a wajen Allah subhanahu wataala masu bukata ne a wajen Allah subhanahu wataala kazalika al'azab to yadda Allah ta'ala ya azabtar da mutanen makka saboda sun ki tun daga duniya ya azabtar da su azaba iri-iri ta kashewa a yakin badar yakin uhud da sauransu da kuma fari da abubuwa iri-iri da kuma su waɗannan da yi musu azaba da ƙonewa gonarsu ta zarikul azab to Allah ta ba fa daina waye ba fa ba fa daina waye ba fa haka duk wanda ya aiki irin nasu haka duk wanda yake bin umarnin Allah haka duk wanda yake yarda da alkur'ani haka duk wanda ya karanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma haka za a yi masa a duniya kuma azabar lahira kamar yadda Allah ta'ala yake wal azabul akhirati akbar amma azabar lahira wallahi akbar ta fi girma ta fi wannan ta duniya gashi mun gani ta abku amma kuma an roki Allah subhanahu wataala an tuba ya gafarta kuma ya mayar da abin da ya fi alkhairi don su wa'annan har yanzu tarihi ya nuna cewa kuma daga baya sai Allah ta'ala kuma ya ba su fiye da wannan gonar wannan asarar da suka yi ta wannan amfanin gona a wannan shekara Allah ta'ala a shekara mai zuwa sai ya ninninka da amfanin bana da amfanin bara da ma shekara wacce za fiye da haka ya ba su suka ci gaba da ciyarwa da miskinai da fakirai da amfanin gonarsu fiye ma da yadda mahaifinsu ɗin wato yake yi hakanin ya kamata darasin da za mu koya lallai idan Allah ta'ala in yi ma ni'ima hanyar da za ka bi Allah subhanahu wata'ala ya wanzar da wannan ni'ima taka shine ka ci gaba da ciyarwa ka ci gaba da taimakawa fakirai da Allah ta'ala zai tsarkake kus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce da shi ka riƙa daga dukiyarsu abin da suka baka na zakka na sadaka ta fikire wannan tsarkakewa dukiya ne tsarkakewa zukatansu ne daga rowa waɗannan ai zukatansu cike yake da daudar rowa shine sa to amma idan kana bayarwa sai Allah ya tsarkake zuciyarka daga wannan tsatsa ta rowa ka zama banda ciyarwa da kyauta ba abin da zaka ka rika ji kana so kuma sannan a tsarkake dukiyar yawancin bala'ai da masifu da suke samun waɗansu dukiyoyi kila ma waɗanda su ba su da laifin duk abin ya zo ya same su rashin ba da haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala to saboda haka sai Allah sai ya hada da mai kyan da mara kyau duk gaba ɗaya duk sai a ƙone shi yasa ki ana samun bala'ai iri iri iri iri iri a cikin dukiyoyi a kasuwanni a kantuna a gurare daban-daban daban-daban daban to to idan ana bayarwa Allah to sai ya tsarkake irin waɗannan abubuwan ba za su rika faruwa ba kuma mun ga muhimmancin tasbihi mun ga muhimmancin tuba hatta imina zan kamar la zambala in dai zaka tuba to zaka zama kaman ba ka da zunubi Allah subhanahu wataala in dai zaka tuba zai gafarta maka in zaka zo da zunubi cikin duniya cikin sama da ƙasa yawan gajimare sannan in ka tuba Allah ta'ala ce zan gafarta maka wala ubali ban damu ba ku yi zunubi ku nemi gafarata na gafarta muku in kun ki ku yi zunubi ku nemi gafara na gafarta muku sai na shafe ku a yi dai halitta ta ce ku ko sai na halitto waɗansu sababbi waɗanda in sun yi zunubi za su tuba na gafarta musu saboda haka Allah subhanahu wataala yana munna yana farin ciki ga mai yin tuba idan kai akan tafarki kake salihi ne in ka ce ka tuba Allah ta'ala ce to na amsa maka in ka sake cewa ka tuba ce na amsa maka ka tuba na amsa maka amma idan mai sabo ne kai kace na tuba sai ce na amsa maka na amsa maka na amsa maka in la yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin shi ya fi son masu tuban akan waɗanda ba sa zunubi shi yasa ya fara ambatansu duk wanda Allah ta'ala ya fara ambato to a cikin alkur'ani to shi ne ya fi wanda zai zo daga baya matsayi sai da ya fara ambatan masu tuba sannan ya ambaci waɗanda ba sa yin tuba a daina yin rantsuwa yawan rantsuwa tazarar diyara balaƙiƙa in je mutum junansa rantsuwa ko a sha'anin saye da sayarwa ko a siyasa ko a wani abu yawan rantsuwa abin da ya kasance na ƙarya ne to wata ran za a sami gidansa babu kowa babu shi babu ƴaƴan babu matan ba kowa sai dai kango yaji annabi sallallahu alaihi wasallama al-yaminul kaziba tazaru diyara balaqi'a rantsuwar ƙarya tana mayarwa da gidaje su zama balaƙi a kufai wayannan sun sun rantse bisi istisna'i ba ko to ga inda gonarsa ta dawo kufai saboda kuma har yanzu aka rabu nasiha idan kai abu ba daidai aka baka nasiha ka karba kaga ai dan uwansu ne ya ba su nasiha suka karba ba su dauka cewa ai kai dan uwanmu ne ba za mu yadda ba a'a sai su karbi wannan nasiha kuma sai ta zo sai ta yi musu amfani saboda haka mu gane cewa Allah subhanahu wata'ala yana nan bil mirsad idan ya kasance kai mar ba daidai ba zai kama ka lallai lallai a duniya da lahira in ka tuba shi kenan Allah yana gafarta wanda ya tuba wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfir la yajilla ghafurur rahim wanda ya aikata aiki mummuna ko ya zalunci kansa yajidillah thumma yastaghfir sannan yayi istighfar yajidillah ghafurur rahim قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ya ku bayina wato yake bayinsa ya rakaɓa su da shi masu zunubi waɗanda ya kasance suka dilmiya wajen saɓon Allah subhanahu wa ta'ala su yi yace da su bayina la taqana min rahmatillah kar ku yanke kauna da rahamar Allah ku ce ba zai gafarta muku ba inna la yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba daya saboda mai saboda innahu huwal ghafurur rahim man taba wa amala amila amalan saliha fa'ulaka yubadla sayyi'atihim hasanat wanda ya tuba ya tuba ya ci gaba kuma da kyakkyawan aiki wayancan zunuban da ya sai Allah ya mai da su lada in miliyan ne ya mai da su lada miliyan ba ruwansa to wannan kenan insha Allah sai da akwai mun faɗi fa'idar allati furan nan ko to akwai wata ta allati fudin ya laifu dubu shida amma shi ma za ka yi bayan kowace dubu za karanta ko kuma bayan ka gama dubu shida ɗin sai karanta ulman yana jikun lokacin da ake nuna mini lokacin ya ƙure min zulumatul barri wal baya tad'una tarzan wa kufiya la in jaitana min hazi lan nakuna min ash-shakirin wa la yunjikum min min kulli karbin kuma an tushriku shine wannan suratul an'am 270 za a karanta ya ladihu dubu shida wannan aya ɗari biyu da saba'in bayan an gama sai ka roƙi Allah subhanahu wata'ala bukatunsa sharaɗin shi ne kai alaula kai sallah raka a biyu kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari kuma ya kasance in zai yiwu a ce kai kaɗe ne ba ma wanda yake ganin ka sanda kake yin wannan in zai yiwu nesa da hayaniya nesa da maganganun jama'a saboda ka samu nutsuwa sannan ka afkar da wannan sallah din ko haka ne ita ce aya ta 64 eh aya ta 64 eh na ji ai shike ko an ce ba lokaci
yau juma'a 21 ga watan ramadan na shekara ta 443 wanda ya daidai da 22 ga watan hudu na shekara ta 2022 miladiya kuma ga ci gaba daga inda muka tsaya a bayani game da alamun larurar 'yan mata salihai ibn abbas yarda Allah ta tabbata gare yana ta tare da almajiransa sahabbansa sai wani yake cewa kai ni fa ina jin wani abu yace me yace kai ba zan iya faɗa ba faɗi mai yace kai ba zan iya faɗa ba irin wannan tunani yace shakka kake ko kwanto kake ta yace a cikin addini yace eh yace to ai wannan annabi ma sallallahu alaihi wasallam sai da aka saukar masa da fa in kunta fi shakkin mimma anzalna mimma anzalna ilayka fasa alladhi yaqulu min qabl in kana kokonto a cikin abin da muka saukar ma ka tambayo inda suke karanta littafai saukaki kafin kai da kai ja kal haqu min rabbika fa za ta kunna min mumtar gaskiya ta zo maka abin da ya zo maka maka gaskiya ne daga wajen ubangijinka kar ka zama daga cikin masu kokonto yace to duk sanda kaji irin wannan kace wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim zaka da yace wannan shine sariful iman saboda haka za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa Allah ya ce bihi wallahu ya asimuka minan nas Allah yana kare ka daga mutane amma sai gashi Walid al-Asam da Yahudi yayi masa sam ya kama sai da Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku suka gaya masa aka je aka tone aka lalata sam to saboda haka ku dubi annabi Ayyubu alaihi salam annabi ne manzo ne a zamanin sa ba mai dukiyarsa a zamanin sa ba mai kaddararsa ba mai bayansa ba mai dabbobinsa ba mai lafiyarsa ba mai addininsa an ce ma shi kaɗai yake bautawa Allah a wannan zamanin amma shaidan ya nemo izini wajen Allah subhanahu wataala ya mayar da lafiyarsa ya zama ta taɓa sai da ya shekara goma sha takwas yana cikin rashin lafiya har ma ta kasance duk wanda yake neman wani abu idan ya fito nema in ya ga annabi ayuba ba zai samu wannan abu saboda haka aka aka shawara dole a ɗauke a kai inda ba kowa cuta ta cinye jikinsa da baki amma da ya koma ga Allah a bisani ya arhamar rahimin ya faɗa kawai sai Allah ya yaye masa ya bashi lafiya duk abin da ya rasa Allah ta'ala ya dawo mar da shi da baki ɗaya aka kuma ninka masa shi har yanzu ƴaƴanka nawa ne goma ne su ne waɗanda eh sai a sake mu ƴansu goma ashirin kenan haka duk aka kai ba da Allah ya ga ba sarawa ba kawai sai ya kawo girgije ya zama ya tsaya daidai gidansa girgijen ruwan sama a'a girgije na ruwan zinare ake taima ruwan zinare har kwana uku saboda haka babbar hanyar warkarwa da wannan shine irin abin da ake dibarwa wanda ya gagari ibil ya gagari shedan ya gagari aljanu da kuma ruqiyya wacce ake yin ta duk alhamis wanda shi sarkin sarakunan aljanne aljannu shedanin yana zaune wanda shi yake hukunta aljanu kafirai yake hukunta da aljanunsu duk waɗansu matakai na maganin irin waɗannan shaɗanu waɗanda ya kasance suke lalata rayuwar salihai duk ya ɗauki irin waɗannan matakan kuma iblis shine wanda dama yake da sha'awa akan irin wannan amma sauran cutoci wanda aljanu suke sakawa talakawan aljanu suke sakawa amma wanda ya shafi imani wanda ya shafi addini shedan ne da kansa saboda yana sha'awa kuma ya'yansa yake sakawa ya'yansa da cikinsa saboda yana da sha'abu ko za kamar shugaba hakan nan idan yana da sha'awa akan wannan yana da sha'awa akan wani kes yana da sha'awa akan wani business to sai sai ya'yansa na cikinsa ba zai saka wani ministan sa ko isa wani commissioner sa ko isa wani chairman ko isa wani director ba mu nan kawai da zuwa za a kai ba karatu ba komai wane ne yake saka ta yi magana dole ce ni ne daga yau kuma shi ke kamar yadda yake ba ta umarni ta bi dole to haka mu ma za mu ba shi umarni ya bi dole a tace bi sai ce a zalika adalullahi yutihi man yasha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith bayan haka kuma ga wannan nau'in na cutar aljin ga wanda suke bin mu a kwanaki mun ɗauko bayani na nau'o'i na irin larurori sihiri abin da ya shafi kuma shafa ta aljanu da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu wanda muke ta ƙoƙarin a fahimce shi sihiri na lalata rayuwa gaba daya da kuma larurar salihai mun ce sihiri na lalata rayuwa to yaka- akan yi shi ne don a ɓata dukkanin abin da yake rayuwa ne duk abin da zai kasance sai da shi ne rayuwa za ta yi daɗi to shi ne shi wannan sihiri yake lalatawa kenan duk wani abu da akan yi sihiri a kansa saboda haka wannan sihiri biyu ya haɗe su gaba ɗaya irin wannan sihiri yakan kunshi kuma sihirce-sihirce ko guda goma ko guda ashirin ko guda talatin gwargwadon irin yadda shi wanda yake so a yi wannan sihirin ko wannan bokan gwargwadon irin yadda yakan yi irin wannan a, nau'o'in sihirin da yake so a yi wa shi mutumin ko a yi wa ita matar maiwa bayanin da za mu yi nan gaba zai sa dai a fahimci abu idan an ce kuma larurar salihai ce to ita kuma duk wani abu da akan yi sihiri a kansa da duk wani abu da shedan ko kuma wani aljini yakan yi saboda cutarwa da dan adam to ita kun wannan larurar ta hada gaba ki daya shi sa wayannan nau'o'i guda biyu suke da wahalar warkarwa abin da yasa suke da wahalar warkarwa saboda rashin sanin su da ba a yi ba kadan mun ce sihirin lalata rayuwa duk ya kunshi ya kunshi nau'o'i da ire-iren sihirai da akan yi wa mutum mai yawa a samu mutane kamar guda ashirin kowa akwai irin sihirin da aka yi masa to shi kuwa sihirin lalata rayuwa sihirin da aka yi wa nan mutane ashirin daban-daban kowanne sihiri irinsa daban to kuma shi ne aka dunkule aka yi wa wannan shi shi kaɗai wannan ne ya saka sai a rasa yadda za a yi idan ayar ƙur'ani ce idan abubuwan karye samu ne duk za a zo a yi amma sai a ga irin wannan sihiri bai kare ba idan kuma an ce ga waɗansu mutane su ma sun kai ashirin wani samma aka yi masa wani aljanu ne suka shafe shi to idan larurar salihai ne duk waɗannan abubuwan da aka yi mutane ashirin daban-daban ko aljinu suke haddasa musu daban-daban to kuma sai ya kasance mutum ɗaya ne kawai shi kaɗai shi ne kuma yake da wa'annan larurorin gaba ke ɗaya saboda a gane cewa akwai nau'e-nau'e ire-ire na sihirce-sihirce wanda a kansa za mu yi bayani abin da ya sa irin waɗannan sihirce-sihircen da akan yi su musamman abin da ya shafi sihiri na lalata rayuwa a gane cewa kowanne sihiri akwai irin alamunsa sannan kuma akwai abin da yake warkar da shi shi shi kaɗai saboda haka abin da zai karya wannan sihirin ba shi zai karya wancan ba allah misali an yi wa mutum sihiri na a haukata shi to hanyar karya sihirin hauka daban yake wani kuma kila an yi masa sihiri ne don saboda a hana shi aure ko a hana ta aure to hanyar karya wannan sihirin daban yake ba irin su ɗaya da na karya sihirin rashin lafiya ba ko karya sihirin wato hauka ba haka kowanne sihiri akwai alamunsa akwai kuma hanyar karya shi in ba a fahimce shi ba to idan aka yi maganin sihirin karya wani sihirin daban amma a wannan to ba zai kare ba kuma wannan ba wai sai lalle a sihiri ba ka'ida ma ta likitanci ka'ida ta magani abin da philosophers scientists da daktoci suka tabbatar shi ne kafin ka ce za ka yi magani za ka fara ba da magani har sai tukuna ka fahimci cutar ka tabbatar lalle lalle ita ce sannan kuma ka fahimci maganinta ka san lalle lalle shi ne maganin ba wani ba sannan ka zo kuma ka ba da maganin yadda ya dace da yadda aka tsara kar ka bari yawa kar ka bari kaɗan mana kar adadin abin da za a yi amfani da shi ko yawansa ya kasance ya yawa ko ya kaɗan kamar inda lokacin da za a yi amfani da shi awa nawa ne kwana nawa ne sau nawa ne a rana sannan kuma kwana nawa za a yi ana amfani da shi ko wata nawa za a yi amfani da shi shi ma ya kasance ba a daɗa ba ba a ƙara ba idan aka rage ba zai yiwu ba idan ya wuce zai kuma haddasa waɗansu cutocin kila ma sun fi waɗannan ɗin waɗanda ake yin maganin aka tanadi maganin saboda su ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kamar yadda aka nema sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas to abin da muka karanta daidai Allah muna roƙonka cikin falallarka da rahamarka ka ba mu da wanda kuma ya kasance muka yi a kuskure to Allah ka gafarta mana kuma dukkan wannan fita da su a nan mun samu zuwan shi wa Sheikh Mustapha na gidan maza Allah ta'ala ya kawo shi duk wani majalisi da za a yi a ƙasan nan gabaki ɗaya duk wani taro da za a yi a ƙasan nan in je babba ne ba ƙarami ba za sai ka jiyo zikirinsa ba daga wannan ya riga ya rabauta sai dai wani abin kuma sai ƙara samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka muke so idan muka yi fatiha sai a cike mana da zikiri sai cike mana da aji irin zikiri na da ya fa za ku gani eh shi ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين